su a da farko muna gabatar da mutum Allah mai wani sarki da ya ba mu da lafiya lokacin tare da cewa akwai ɗan uwan waɗanda muka san su da kuma musamman ba da ku ƙara da mana lokaci Allah bai sa sun kawo wani lokaci kuma Allah ya kawo kan na biyu a madadin a jama'a da wannan masallaci da wannan kungiya mai albarka ta jama'a da zan gida da gwamnati suna da aka shirya wannan semina ko haɗakarwa domin a taimaki almajirai masu karantar da yan uwa wato sakon Allah maɗaukakin sarki na alkur'ani mai girma a watan ramadan muka ga dacewar mu gayyaci malam ya zo ya faɗakar da mu hanyoyin yadda za a rinka tafsiri ba wai a jami'i a fassara kawai shi ne wani abu akwai hikimomi da yawa waɗanda inda an samu malamai waɗanda suka ƙware cikin wannan harkan ba to ba za a gane a za a karantar da mutane ba haka kuma cikin ikon Allah Allah ya taimake mu shi malam ya amsa kuma ga shi duk da abubuwa da yawa a gabansa a shi na a tare da muna fata Allah ya saka masa da alkhairi kuma kamar da aka muku bayani yau za a yi karatu zuwa sha ɗaya saboda juma'a a tashi bayan da asar za'a yi wannan da wasu bayan da asar ba na can ba na can to daga hanyar shi ta sai gobe kuma za mu koma gobe ba nan za a yi dama akwai amur wanda aka kama wanda za a yi gudanar da wannan lacca a sabar lahadi za a kare insha Allah kuma kamar yadda muka yi bayani an ba da ɗan wani kati wa kowa wanda yake wanda yake mahalarcin wannan lacca ne ba zai shiga ɗakin taro ba sai da wannan kati amma na yau mun ba da dama saboda masallaci ne mai sha'awar a yi musharaka da shi zai iya shiga taimakawa amma gobe da jibi sai wanda lallai rijista ne zai samu shi kuma za a gabatar da wannan lakcoci na tsohon illan ban muna fata Allah shi mana jagora na shi taimake mu kuma sai ga malam zalibu MUT House muna fatan Allah ya mana jagora Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه إلى مثل والسلام عليكم ورحمة الله ina farin cikin haɗuwa da yan uwa a daidai wannan lokaci mai tarin albarka wanda za mu fara gudanar da wannan taro na ƙarawa juna ilimi a hakikanin gaskiya farin ciki na ba kankani ba ne haɗuwar mu da waɗannan fuskoki masu albarka abin da nake so in faɗakar ababai ne kamar guda biyu zuwa uku abu na farko mu ɗauka cewa ba mun zo nan wurin bane idan ne in karantar da ku mun zo ne idan mu yi mudarasa abin da ake nufi mudarasa wato ƙarawa junan mu ilimi Malam Ibrahim na jan baki duk kuna kallo ni kuma ina sharhin abin da Ubangiji ta'ala ya sa zan iya inda na samu kakarewa ko tuntuban harshe ɗaya daga cikin kuna da dama ya daga hannu dan ƙarin bayani ko kuma inda aka faɗo wani abin da ya ɗaure masa kai ko yake ganin ya iya ɗaurewa wani kai ko shi bai ɗaure masa kai ba ya fito da abin a sigar tambaya dan kuma mu tattauna a kansa kuma sai mu wuce wannan shine abu na farko da nake son mu fahimta sannan abu na biyu kasancewar littafin ba mai wasali bane ba da yawa daga cikin yan uwa wani littafi wanda ba mai wasu libe kan ɗin yawa mutum abin nan wahalar karantawa amma idan mutum da fensir hannunsa duk lokacin da ake karantawa zai iya wasalce kalmar da yake ganin kila ba dan ya ji ta a karatu din ba in shi zai karanta shi kadai ba haka zai karanta ta ba to ka kaga daga lokacin da ya wasalce da tansiri wannan zai taimaka masa matuƙa kwarai da gaske ko da ya tashi bai mai littafin a nan gaba shi kadai sannan kuma akwai wani abin da malaman mu suka koya mana yin amfani da shi abin da ake kira daftarul fawaid daftarul fawaid wato ya kasance inda hali in son samu ne mutum yana da wani exercise ɗinsa a gefe guda da biransa duk lokacin da ya ji wata fa'ida wadda kawai gangarowa ta yi cikin sharhi gayar makasuda mutum ya zo da ita sai mutum ya yi kokarin ya ta kayidinta ya rubuce ta saboda wani lokacin za ka ji abu kamar ka fahimta amma bayan an tashi da kwana biyu sai ka ji manta amma da abin da ka riga ka rubuta shi to sai ga ya tabbata kamar yadda ake cewa ma hufiza farra ko ma kutiba karra abinda duk aka haddace yana iya tafiya amma abinda aka rubuce shi to shine tabbatacce shi yasa ya zanto yana daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama aka ba shi littafi abin rubutawa shine alqur'ani mai girma kuma ya zanto yana daga cikin sunayensa alkitab wato rubutaccen littafi da haka rubutu na da matakar fa'ida idan mutum yana da abin da ake kira daftarul fawaid wanda zai rika kayyade fawaid din da ya ga cewa kila zai bukace su a wani lokaci na nan gaba sannan bayan mun yi darasi din dukkan darasi bayan mun yi shi za mu bar waɗansu 'yan mintuna a baya wanda makasudansa shine tattauna abin da ya zo cikin darasin zan so 'yan uwa da abin da za su kawo na masail ya kasance suna da alaka da abin da ake cikin yinsa ba abin da ba shine aka yi ba don wanda shine ke sa a samu a cike gibin da aka samu kila a cikin karatu fata na ubangiji ta Allah ya mana jagoranci ya kuma arzuta mu kyakkyawan niyya ya kuma sa mu fa'idanta da waɗannan kwanaki da zamu yi ubangiji ta'ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kurakurai ya ba mu ikon kauce musu kai tsaye ba tare da kuma kaddama wa bismillah za ka fara daga inda shi mai littafin ya fara alhamdulillah na ahmadu wa nasiru bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته بسم الله في كتابه أصول في التفسير قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد abin da malam ya fara karantawa ban yayi bismillah abin da ake kira kenan khutbatul haja wanda da ita annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bude dukkan wani abu mai muhimmanci kamar hudubar juma'a ko hudubar idi ko batun dauran aure ko kuma zai wa musulmi wani jawabi wanda yake mai mahimmanci yakan bude jawabinsa da wannan abin da ake kira khutbatul haja to sai dai shi Sheikh Salih bin Uthaymeen Allah ya kansa da gafara bai kawo ba khutbatul haja din kamar yadda take a cikin hadisi gaba daya yayi amfani da waɗansu kalmomi na ta galibin ta mafiya yawa domin khutbatul haja ta gino kamar haka innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا waɗannan filai guda hudu su ne a cikinta nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina to kaga kuma kowanne ɗaya daga cikin su ana bude shi da nonon ta taron jama'a mai yawa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له sai kuma wa ashhadu wato a nan gurin manzo Allah sai ya gayara a madadin ya ce wa nashhadu kamar yadda ya bude da nahmaduhu wa nasta'iru ina ba ta amfanta to a yadda take cikin hadisin haka ake so mutum ya karanta ta me hikimar can manzo Allah ya amfani da nunun wanda yake magana a madadin kansa da sauran musulmai nan kuma ya magana da ashhadu wato a madadin kansa shi kadai bai wakilci kowa ba malamai sukan faɗi hikima sukan ce na nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina godiya da Allah wani abu ne da yake wajibi akan kowane bawa kan abin da Allah ya wa mutum na ni'ima ko kuma abin da ya jarrabe shi da shi yake shir ni'ima domin lafazin alhamd yana nufin wanda ake yabansa don saboda yana da siffofin yabo din ba dan abin da ya maka ba don saboda ya cancanci yabo yana da siffofi na kamala da bunkasa kamar sifa ta ilimi wanda kishiyarsa jahilci sifa ta rayuwa rayuwar kuma ta dindindin azalan wa abadan wanda baya da farko baya da karshe subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi ne waɗanda suke nuna kamalar ubangiji to kuma akan yabe shi dan kamalarsa ba dan abin da ya maka ba kila ya jarrabe ka da talauci duk da haka zaka ce alhamdulillah tunda yana da sifofi da ya cancanta a yabe shi kuma a cikin talaucin nan da ya jarrabe ka da shi ba haka kawai ba kila akwai hikima ko shaka ba akwai hikima ka santa ko baka santa ba tunda ya tabbata cikin hadisi a cikin bayi akwai wanda na arzuta shi wanda daren talautar da shi da ya kafirci a cikin bayi kuma akwai wanda na wato ainihin wadata shi da wato wanda na na talauta shi da zan ba shi arziki shi kuma da ya kafirci cikin kowane irin abu Allah ya akwai hikima to kaga hikiman nan ɗaya ce daga cikin abin da ke sa ya cancanta a yabe shi to kaga nan kowa zai yabo na amadu kenan wa nasta'inuhu kuma kowa dole ne ya nemi agajin Allah subhanahu wataala an gane ku wa nastaghfiruhu kuma ya nemi gafaran zunubansa domin daga al-ghafru ne al-ghafru shine as-satru a larabci akan ce ghafara yaghfiru ghafran ko ghufranan wato satara yasturu nastaghfiruhu bi ma'ana natlubu minhu an yastura dhunubana wa yatajawaza anha muna neman ya lullube zunubanmu sannan kada ya kama mu da su wanda wannan kowane bawa haka ya kamata ya zama yana neman haka sawa'un ya faɗa ko bai riga ya faɗa ba sannan wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina dukkan waɗannan wato muna neman tsari tsarin Allah da kariyarsa dangane da sharrin kawo kanmu da kuma munanan ayyukanmu to duk wanda ya zo da nunun amma wajen ashhadu sai zo da wato fi'ili mudari'i na mutum daya saboda me saboda shahada wata aba ce da ba ka iya shaidar wa kowane mutum sai dai shi ya shaidar shi da karan kansa da haka maza sa sallam akhbara an nafsihi bi annahu yashhadu an la ilaha illallah wa annahu rasulullah wa taraka kullu wahidin minna an yashhada li nafsihi bi nafsihi kowanne an kyale shi bai kansa wannan shahadar kar in wakilce ka dan kila kai ba haka kake ba ko kar ka wakilce shi dan kila shi ba hakan yake ba shine hikima da malamai suke faɗa to ya rike min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wato muna neman sharri muna neman Allah ya kare mu daga sharrin kawo kanmu an gane ku anfus jam'i ne na nafs to ita kuma nafs a cikin alqur'ani mai girma ta kasu kashi uku akwai an-nafsul mutma'inna wato rai wadda take da zatsiya ran mummuni kenan sannan kuma akwai an-nafsu al-ammaratu bis-su rai mai umarni da mummunan aiki daga nan gudun sai annafsul lawama to malamai sun yi sabani dangane da annafsul lawama waɗansu suka ce annafsul lawama allati talumu nafsaha inda ma tuqassiru fil wajibat ran da ke zargin kanta lokacin da ta sakaci wajen wajibi waɗansu suka ce la hiya allati talumu nafsaha idza iktarafat as-sayyi'at a takaice ne zance mafi inganci annafsul lawama ta iya zantowa hiyar nafsul mutuma'inna ta iya zantowa hiyar nafsu al'amara ta bisu domin idan al-mutuma'inna ake nufi da lawama to kaga ran mummuni kenan duk lokacin da ya sakaci da wani wajibi zai zo yana zargin kansa shi da kansa abin da muke kira annaqadu zati yana zargin kansa me yasa nayi kaza me yasa ban yi kaza ba me yasa nayi kaza in abin haramun ne me yasa ban yi kaza ba in abin wajibi ne to kaga annabsul lawama kenan ta wannan bangaren ta iya zama annabsul mutuma'inna amma al'amaratu bi su ran da suke umarni da mummunan hali rai ta wanda ba mummuni ba idan bai yi wajibi ba baya zargin kansa bai sa ban yi ba amma idan ya wato ainihin bai aikata haramun ba sai rika zargin kansa me yasa ban aikata ba na mori nafsuhu talumuhu idza taraka dhanban min adh-dhunub aw ma'siyatan min al-ma'asi li'annahu yataladhdhadu biha wa yastamti'u biha yakan more ya hole lokacin da ya aikata mummuna aiki to idan bai aikata din ba ya yi fashin aikatawa sai ransa ta rika zargin sa me yasa yau baka je wurin kaza ba me yasa yau baka je dara ba me yasa yau baka je wurin wasa ko wajen wargi iri kaza ba idan nafsu huta ruwan hufi har din daga daga nan wurin sai ya fahimci cewa ashe za mu iya kasa nafsu din cewa kashi nawa ce kashi biyu kawai an-nafsul mutmainna da kuma an-nafsu al-ammaratu bisu to daga nan wurin allawama sifa ce da ta iya zama sifa ta annafsu mutmainna ta iya zamantowa sifa kuma ta me ta annafsu ma'ana al'amara su bisu sannan a lokaci guda annafs ta iya daukan waɗannan sifofi guda biyu yakunu laha shay'un min al-itminan wa ma'a zalika ta'muru sahibaha bisu wato mummuni wanda yake da imanin da ba cikakke ba imanin da bai zame masa katanga daga ayyukan zunubai ba yau zai yi aiki na gari gobe kuma ya yi mummuna ma'ana khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'a irin waɗanda suke garwaya tsakanin mummuna da kyakkyawa kaga fi nafsul waqt zuciyarsa ta zanto mutuma'inna lima fiha min al-iman lima fiha min basisul iman wa min nuril iman sannan kuma ta iya zantowa an nafsul amaratu bisu li'annahu yansha al-ma'asi wa yartakibu ba'd al-khataya wa huwa ala ilmin bi annaha khataya ina fata an fahimci wannan to ta nan gurin kaga a sai rai akwai wani bangare na sharri tattare da ita shine gurgurda yadda take umarnin mai ita da aikata mummuna da haka sai mutum ke neman tsari dan a kare shi daga sharrin ransa hatta la ta'murahu bi shay'in min as-su shine na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina sannan ubangiji ya kare mu daga sharrin munanan ayyukanmu ma'ana mummunan aiki shi ma yana da sharrin sa domin zai haifarwa da mutum ukubar Allah subhanahu wataala Allah zai to kaga daga namu daga sharru la ilaha illallah wa la sharika la wa sharru anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai manzo Allah kuma ya karanta ayoyin nan guda uku daya mabudin suratul nisa يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الذين تكن سورة آل عمران يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تبيوا مبودا سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا daga nan kuma sai can karshe karshen suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما in ka dauko waɗannan ka hada da abin da muka karanto to shine abin da ake kira khutbatul haja wanda ko zaka bude hutubar juma'a ko darasin tafsiri ko hutubar idi da ita ake so mutum ya rika budewa sai dai waɗansu malamai sun fadakar suka ce budewa da ita ba wai kullun duk kullun ba fi galibi a hawalika ko fi ba'd a hawalika a wata daya zan yi hutubar juma'a su hudu zaka yi su hudu guda ɗaya sai ka karanta khutbatul haja yadda take dinnan khutbatul haja kamar yadda take cikin hadisi sauran uku kuma sai ka garwaya wata rana ita wata rana ba ita ba babu laifi har ba ka barbaka Abu Zaid yana ganin lizinta ta dindindin ko da wani lokaci baya cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a al-itiyar biha hinan wa tarkuha hinan akhar ina ba da fahimta to sai ce amma ba
قال فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتفريده على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة وقد قيل بل حرم الأصول حرم الوصول ممتاز ما فإن من المهم في كل فن yana daga cikin abin da yake da mahimmanci a kowane fanni lafazin fanni yana nufin nau'i daga cikin nau'ikan ilimi kamar yadda wani lokacin akan ambaci alfannu ana nufin nau'i daga cikin nau'ikan maganganu amma dai annan nau'i daga cikin nau'ikan ilimi jami'in sa sai zanto funun min al-muhim fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu aunan lahu ala fahm wato mutum ya koyi wani bangare na asalan ilimi din wanda zai taimaka masa wajen fahimtar sa idan an ce usul jami'i na asl al aslu wato idan an ce asali a cikin kowane fanni wato wata ka'ida kulliya wadda karshen ta ake karkashin ta ake samun rasa masu yawa to wannan sai mu dauke shi asali a babin tafsiri kamar yanzu mu dauka cewa at-tafsir bil ma'sur aslu min usul at-tafsir wato fasara al-qur'ani da al-ma'sur wanda bayanin su zo nan gaba shine fasara al-qur'ani da hadisi ko da maganganun sahabbai ko da maganganun tabi'ai an gane ko ko a tafsir masalan bin ra'ayi mahmud wanda ke asali daga cikin asali na tafsirai wanda karkashin sa akwai rassa masu tarin yawa kamar su a ce al-ibra bi umumin lafzin labi khusus sabab hada asal min usul tafsir mu dauka cewa babban abin da ake izina da shi wajen fassara aya gamewar ma'anarta ba ba dalilin saukarta ba abin nufi kar mu takaice ma'anar aya akan sababin saukarta eh sababin sauka na iya shiga cikin ma'anar amma kuwa faɗin harshen larabcin ya shafi dukkan abin da ya kama da wannan kissar ba lallai kissar aya take magana akai ba to kaga wannan asali ne daga cikin asali gane asalai daga cikin kowane fanni na taimaka mutum ya fahimci fannin wa takhrijihi ala tilka al-usul li yakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyya kuma ya kasance wato fahimtar tashi ya dora ta akan waɗancan asalai wanda bayanin su zai zo nan gaba ta hanyar haka ne ilimin su zai zanto ya gina shi akan usus qawiyya wato shika-shikan ilimi wanda suke masu karfi wa da'a'im rasika da'a'im jam'i na da'ama da wato asas da da'ama dukkan su abu daya domin asas yana nufin shishiken abu kawar foundation din su kenan da'ama shi ma yana nufin foundation din abu shishiken abu wato kamar gini da kake a ƙasa dan ka dora na sama a kai galibi idan ka zo za ka yi gini tsakanin na saman da na ƙasan wanne ya kwali na ƙasan tunda shi ke ɗaukar nauyi to gwargwadon ƙarfansa gwargwadon irin nauyin da zai iya ɗauka a sama in ka yi shi gwargwadon yadda zai ɗauki hawa ɗaya to idan ka ɗora biyu sai ya kare idan ka yi shi gwargwadon yadda zai dauki biyu idan ka ɗora na uku sai ya karya amma in ka yi shi uku daidai da zai dauki hawa uku to ka ka ɗora masa ba zai karye ba to wannan sune da'ama wanda jami'in sa da'aim ko asas wanda jami'in sa usus wato shi shiken abu kenan wa kad qila malai ta riga an faɗa tun da man hurimal usul man hurimal usul hurimal usul malamai sukan yi amfani da wannan kalma don su nuna muhimmancin lura da asali a cikin kowane fanni wato idan idan mutum ya tashi karanta tafsiri Allah kalli ya kasance ya taba karanta wani littafi na usulul tafsir to sai ya zame masa mabudin tafsiri yanzu kamar wannan littafin ba tafsiri zai koya mana ba zai ba mu mabudan tafsiri ne a hannunmu waɗansu daga cikin mabudan tafsiri ta yadda kai tsaye idan ka buɗe littafin tafsiri ibnu kathir ko qurtubi ko menene lokacin da ake magana kana jin yaren masu tafsiri amma idan baka karanta wani littafi da yake a matsayin makulli ba sai ka kasa littafin tafsiri kana karantawa shi yana magana da yaran masu tafsiri kai kuma baka jin yaran eh kana jin harshen larabci amma masu tafsiri suna da yaran su daban zai zo nole sai al'imra bi umumin lafzin la bi khusus sabab idan baka san wannan kaida baka san me yake nufi ba zai zo nole yace al'amru ba'da al-hadri ya'udu ila ma kana ilayhi qabla al-hadri a'a kaga wannan shi ma yare ne in baka san shi ba za ka san me yake nufi ba idan ya ce maka hada na shi hada mansu kaga duk wannan yare ne mutlaq wa muqayyad duk yare ne hada makino hada madadi wannan yare ne hada yuhimu ta'arud wannan yare ne waɗannan yaruka na malaman tafsiri sune abinda littattafai irin waɗannan suke kunsa to shine malamai suke cewa man hurimal usul dukkan wanda aka haranta masa fahimtar mabudan ilimi ko wani irin ilimi hurimal usul to kamar an haramta masa fahimtar wannan ilimin ne ba zai taba sadawa zuwa ga gayar ilimin ba ma'ana wanda bai fahimci shi kashikan kowane ilimi ba to ba zai iya fahimtar wannan ilimin ba duk abin da zai karanta a cikinsa amma idan ya fahimci mabudansa yanzu kamar mutum ne zai karanta fiqh usulul fiqh na da muhimmanci a wajensa domin akwai alaka tsakanin fiqh da usulul fiqh idan ba haka ba sai mutum ya kasa fahimtar yaran malamai din lokacin da suke magana kawai kila sai zanto abin da zai iya fahimta a daidai wannan babin ko fasalin da ya karanta cikin littafi kaza an fassara masa shi zuwa yarensa to shine fiqhunsa kaga shi a yanzu iliminsa shine ilimin malaminsa ba zai iya ƙara wani bayani ba doriya akan abin da malaminsa ya faɗa amma kaddara ya karanta wani littafi na usulul fiqh sai aka zo ana yin fiqh akwai lokacin da za a yi fassara sai ta ci karo da wancan asalin da aka koya masa ina fata ku fahimta dan abin da yake karanta na na fiqh din reshe ne dan gashi shi kansa sai shine littafin usulul fiqh sai ta san san shi ba ta masa ba ta ci karo da wannan ina fata ku fahimta to wannan yana da muhimmanci kamar yadda yake yaran malaman hadisi cikin mustalahul hadisi idan mutum ya san yaran su da ya shiga cikin littafin yana karanta sai sai ga ya gane a zuwa ce maka haza sahibun a hasan sahihun li ghairihi hasanun li ghairihi a azizun a gharibun mustafidun mutawatirun matrukun da'ifun da'ifun jiddan mawdu'un duk wadannan yaruka ne a ko da wani malami guda daya ko da ka san wancan yare na gaba daya in wani malami yana da yare a cikin littafin sa da yake amfani da shi in baka san shi ba sai ga in ka dauko wancan yaren gaman me zaka mu'amalanci littafin sai ka sa fahimta kamar imam tirmidhi ce hasanun sahihun kaga ai yaransa ne wannan ba yare ne dukkan malaman mustalah hadis ba kai ka san me hasanun a mustalah hadis ka san sahihun a mustalah hadis kuma ya ce maka hasanun sahihun kaga ne ya bayar da kai in baka karanta yaransa me yake nufi da hasanun sahihun ba da sauran dai makamantan wannan to wannan sanin waɗannan mabudai na kowane fanni to wannan shi ne ake kira al-usul sai malamai suka ce man hurimal usul hurimal usul sai ce قال ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين تبيين معاني معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا yace wa min ajalli fununil ilmi yana daga cikin mafi girman fannonin ilimi ajallu daga jalil ne jalil kaga abu mai girma ajallu ya zama mai af'alu tafdil kenan kamar karim akram kabir akbar aka jalil ajall wa min ajalli fununil ilmi yana daga mafi girman fannonin ilimi bal huwa ajalluha kar ma ka ce wai daga cikin mafiya girma shine na mafi girman gaba daya wa ashrafuha mafi darajarsa علم التفسير علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله وان ده شي تفسيري حقيقه نسا شيء بين معنون زنتن الله madaukakin sarki وقد وضع اهل العلم له اصولا wato malamai ma'abuta ilimi sun sanya wa shi ilimin tafsiri usulan mabudai kama wada li ilmi hadisi usulan kamar yadda ilimin hadisi suka sa masa mabudai da makullai wa li ilmi fiqh usulan kamar yadda ilimin fiqh ma suka sa masa mabudai da makullai to haka ilimin tafsiri ma yana da mabudansa da makullansa
قال وقد كنت كتبت بهذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويتلخص ذلك فيما يأتي yace da can na rubuta wani abu na wannan ilimi na tafsiri dan abin da ya saukaka li tullabil ma'ahid al-ilmiya ga ɗaliban da suke karatu a ma'ahid na ilimi da ke karkashin jami'atul Muhammad jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya wato akwai jami'a a birnin Riyadh mai wannan sunan jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya jami'a ce ta musulunci karkashin ta akwai ma'ahid ma'ahid sune matakan ilimin da ba su kai karatun jami'a ba kamar a ce ma'ahid ta'limin lugha da gairin nafiqina biha wato kamar cibiyar koyar da harshen larabci ga waɗanda ba su iya ba ko wanda su koya a karan fari ko ko ma'ahid da suna tsanawiyya su dinsu wato makarantun sakandare da ba su kai dai matakin ilimi na jami'a ba to za ka samu yawanci jami'o'in su suna da sakandare ba sai yawa a karkashin su ko a garin da suke ko a wani gari na daban kamar yanzu jami'atul islamiyya a madina tana da darul hadis almakkiya wadda take tana bin jami'atul islamiyya ne kamar sakandare ce karama da babba a haɗe da juna amma tana bin karkashin jami'ar musulunci ta madina komai naka daga can da malamai da salari da littattafai da syllabus da komai to wannan suna da wannan tsarin a can wurin kaga akwai waɗansu institution karkashin university babba wanda ita kuma tana da waɗansu 'yan makarantu a karkashin ta to yace na rubuta wannan littafin ne na usulul tafsir ga ɗalibai masu karatu a wannan ma'ahid din da ke karkashin jami'atul imam muhammad bin saud al-islamiyya sai wani sashi na 'yan uwa suka buƙaci an ufrida hafi risala in mai da su littafi da ke naira kamar wata hand out sai aka nemi an kufuri da in kadaita waɗannan bayanai fi risalatin cikin dan karamin littafi dan risala na nufin dan karamin littafi li yakuna zalika aysara dan hakan ya zanto ya fi sauki wajen mutum ya mallaka wa ajma'a kuma ya fi tattaro mas'aloli na mabudan ilimin tafsiri din fa ajabtu ila zalika sai na ansawa wanda ya bukaci in yi haka galibi za ga idan malami ya haka ɗalibansa ne suke neman to ko za a yi kaza ko za a yi kaza to amma ba sai ya faɗi cewa wane cikin ɗalibai na ya ce kaza ba kawai sai ce wani sashi da yan uwa sun bukaci in yi haka ni kuma na an samu su bukatar su wallahu asal Allah an yanfa biha zaka nake roƙon ubangiji ta'ala wa sallallahu ta'ala an yanfa biha wato ya amfani yan uwa da wanda za su karanta wato wannan risala wanda asalin sa da an da awatu ne kamar muzakkira ce karama sai ce ويتلخص ذلك فيما ياتي القران الكريم ما أولا متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة ثانيا أول ما نزل من القرآن ثالثا نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي رابعا القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن خامسا كتابة القرآن وحفظ وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جميل سادسا wanda yana cewa wai zai takaita ne zai takaita ne dan ga abubuwan da zai magana akan su kamar yana faɗa mana su a matsayin kanun labarai kafin ya shiga labaran filla filla na farko mata nazar alqur'anu ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam man nazala bihi alaihi min almalaika yau sa alqur'ani ya fara sauka ga manzon Allah sannan waye ya sauka da alqur'ani da cikin malaiku dai kenan na biyu menene farkon abin da ya fara sauka cikin alqur'ani mai girma na uku nuzul alqur'ani ala nawain alqur'ani ya sauka akan salo biyu sababiyun wa ibtida'i akwai ayoyin da ba haka kawai suka sauka ba sai da aka samu sababi to wannan suna nan daban akwai kuma ibtida'i ayoyin da karan fara dama Allah ya saukar da su ba tare da wani sababi ya faru ba ba wata hatsaniya ba wata tambaya aka zo da ita wajen annabi ba a'a haka kawai Allah ya saukar da su kaga alqur'ani ya kasu kashi biyu akwai ma nazala bi sabab akwai ma nazala kuma bi ghairi sabab wannan zai magana akan sanan gaba sannan abu na hudu alqur'anu makino madani ayoyin da suka sauka a makka da wanda suka sauka a madina wa bayanin hikima min nuzulihi mufarraqan wa tartibil qur'an sannan me hikimar alqur'ani ya sauka kashi kashi dan me ba a saukar da shi kawai gaba ɗaya bayan ne da aka saukar da taura ko linjila a sura 114 izu 60 din gaba ɗaya a saukar da shi gaba ɗaya sai aka rika saukarwa kashi kashi wata rana aya biyar wata rana goma me hikima da mutum zai fahimta karkashin wannan wa tartibul qur'an sannan jerin alqur'ani jerin alqur'ani ya kasu kashi kashi akwai jerin surorinsa me yasa aka sa suratul fatiha a sama sannan bakara ka bita sannan kaza inda kai ne zaka yi lissafin da sai ka sa ikra a sama tunda ita ta fara sauka sannan sai ka bita da ya ayyuhal mudaththir ba ma duk ai wannan ba sai aka sa su can wajen karshe karshe na lissafi aka sa fatiha a sama wannan tabi wannan tabi sannan a cikin suratul bakara akwai ayoyin da su suka fara sauka kafin alif lam mim amma sai aka gabatar da alif lam mim zalika kitabu a farko a ali imran ma akwai ayoyin da su suka fara sauka kila kafin wannan a jerin ayoyi da ke cikin kowace sura me hikimar da ke cikin jerin ayoyin to wannan zai bayanin tsaron nan gaba hikimar jerin surori hikimar jerin kuma wato ayoyi sannan kuma jam'ul qur'ani fi ahdi abi bakr wa usmana radiyallahu anhu tara alqur'ani a lokacin abubakar da kuma lokacin usman da affan wanda matakai aka bi menene sababin da yasa aka yi tunanin ma a tara alqur'ani a wuri guda lokacin sayyidina abubakar sannan kuma da lokacin usman da affan duk wanda daga cikin abin da yake da muhimmanci kuma yake da alaka da tafsiri sai ko me at-tafsiru معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه wato kaga wancan abu duk baya da alaka da tafsiri alaka ta kai tsaye amma abin da yake da alaka da tafsiri kai tsaye shi kuma shi kansa tafsirin me ma'anar tafsiri a harshen larabci da kuma a yaren maganan malamai wa bayanu hukumihi wal gharadu minhu kuma hukuncin tafsiri din za a ambaci nau'ikan sa da hukuncin kowane nau'i sannan da manufar yin tafsiri
الواجب على المسلم في تفسير القرآن ثالثا المرجع في التفسير الى ما ياتي wato ko menene wajibi ga mutumin da yazo zai fassara alqur'ani me ya wajiban sa wani matakai ya kamata ya dauka kafin har ya shiga cikin tafsirin alqur'ani dai kenan sannan na uku me tace madogarar ka wajen ilimin tafsiri shine zai bayyana almarji fi tafsiri ila ma yati madogarar dan adam idan ya tashi fassara dole ya koma zuwa ga abin da yake zuwa tafi na farko awwal alif كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم wannan ita ce makomar tafsiri mafi daraja yayin da zaka fassara alqur'ani ka koma kan alqur'anin kansa ma'ana in na ta fassara wannan aya in neman aya da take da alaka da ita da ya fassara ta da ita sannan kuma abu na biyu ka fassara alqur'ani da hadisi yayin da wata aya ta dore mun kai in nema wanda hadisi ne zai iya fassara mun ita sannan kuma maganganun sahabbai to wajen maganganun sahabbai sai ce la siyama zawul ilmi minhum musamman ma masu ilimin cikin su wal inaya bit tafsir waɗanda kuma suke bada kulawa ta musamman ga tafsiri to a cikin wannan magana ta kenan zai ba mu fahimtar ba dukkan sahabbai ne suke da ilimi ba tunda ya ce la su yaba zawul ilmi min musamman ma masu ilimin cikin su wannan ba zai zama suka ba ga sahabbai ko shakka babu idan aka ce masu ilimi ko mai ilimi da marashi wato al'amari da zaka iya kiransa nisbi da ake nufi da nisbi mutumin da ya zama mai ilimi mara ilimi a wani gari idan an je wani gari shi ne mai shi ne mai ilimin da haka mara ilimin cikin sahabbai idan an zo cikin mukamai shine mufti shine qadi shine komai da komai to amma idan an kwatanta shi da sahabban da suke tangal da shi za a dauka shi ba mai ilimi bane dole a cikin sako waɗanda Allah ya fifita da ilimi akan sauran wanda ko wani abu ya daurewa wani kai a ciki su ake zuwa a tambaya idan ka dauki khulafa'ur rashidun idan ka dauki abdullahi dan mas'ud ka dauki abdullahi dan abbas ka dauki anas dan malik duk waɗannan suna daga cikin wanda suka yi fice a babin ilimi da fatawa sawon cikin tafsiri ko hadisi da sauransu wanda sun da shuhurarsu da fatawarsu da iliminsu ba za a kwatanta su da su abdullahi bin amr bin al-as ko kuma kace ma za a kwatanta su da irin su khalid ibn al-walid ko a kwatanta su da wani sahabin da bai kai su ba ina ba an fahimta da haka ma'ana irin sahabban da ko da su sahabbai sun maishe su hujja a zamanin su wannan ne hujja su a tafsiri ina ba an fahimta to shi ne yake magana maganar irin waɗannan ababin tafsiri tana da kima kwarai da gaske yayin da ka tashi fassara aya baka samu aya da ta fassara maka ko hadisin da ya fassara maka ba to in ka nemi maganar wani sahabi da ta fassara ko musamman sahabin da ya shahara ko cikin sahabbai cewa shi malamin sahabi ne to kaga ya sha bamban da wanda baya da wannan shuhurar cikin sahabbai ina ba don kun fahimci wannan da ya كلام كلام كبار التابعين الذين اعتنوا باخذ التفسير عن الصحابه رضي الله عنهم sai kuma wato maganar manyan tabi'ai musamman waɗanda suka bayar da kulawa suka kula da karɓan tafsiri daga wajen sahabbai itanau bi akhadhi tafsiri an sahaba wanda suka ba da kulawa wajen koyon tafsiri daga wajen sahabbai manyan tabi'ai kenan irin su sa'id ibn al-musayyib ina ba ta fahimta irin su hasan al-basri irin su mujahid irin su ikrima maula bin abbas waɗannan manya-manyan waɗanda an san su a fagen tafsiri shi yasa waɗansu suke mubalaga cewa idza ja'aka tafsiru an mujahid fa hasbuka in dai tafsiri ya zo maka da wajen mujahid shikenan ba ma sai ka nemi kowa ba kuma wannan mubalaga ne ma'ana banda shi akwai irin su Zaid bin Aslam irin su Abu Aliya Ar-Rayahi ma'ana sahabban tabi'an da suka yi shuhura da cewa sun koyi tafsiri wajen sahabbai kaga mujahid almadina Abdullah da Abbas ne haka ikrama maula bin Abbas shi ma almadina Abdullah da Abbas ne sa'id bin jubair almadina Abdullah da Abbas ne ina ba zamu da ata ibn abi rabah dukkan waɗannan sun yi shuhura a madrasar tafsir bi makka fi ahdi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu idan ka koma madina ga irin su abul ali ar-riyahi idan ka koma iraq ga irin su qatada ibn da'aba as-sadusi da sauransu waɗanda sun yi shuhura da cewa wato ainihin malaman tafsiri ne to su ma wannan ana hujja da maganganun su wajen fassara ayoyin alqur'ani ne sai kuma yace ne
ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق فإن فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوية.
جميل. إذا نقول إذا كما يبدو الإنسان مفهومك التفسيري سيكون ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية. أبن كلمومين سكي نونوا. نمعنا سواء معنا الشريعة أو معنا اللغة. kaga wannan na nufin mutum ya zanto yana da jari cikin harshen larabci dai daga kaji kalma ka san makomarta a larabci in baka san makomarta ba kana da littafin da zaka koma kai tsaye ya baka ma'anarta da tasarif dinta a cikin harshen larabci sannan ma'ana da lugha da kalma za ta nuna iri biyu ce ko dai ma'ana ta shari'a ko ma'ana ta harshen larabci tsantsa to shine yake cewa fa in ikhtalafa shar'i wal lughawi idan ya zanto in na baiwa wannan kalma ma'anarta ta larabci za ta ci karo da ma'anarta ta shari'a ukhiz bil ma'anar shar'i to kai tsaye ana daukan ma'anarta ne ta shari'a a fasara aya da ita ba za a dauki ma'anarta ta larabci tsantsa ba an gane ko illa bi dalilin yurajjihu lughawi sai fa yana ko wani dalili da zai rinjayar man da ma'anar lugha cewa da ita zan fasara ayar ana misali ubangiji ta ala cewa qimus salata wa atu zakat ku tsayar da sallah ku ba da zakat mun riga mun sani cewa daga cikin ma'anan lugha ma'ana as-salatu a cikin harshen larabci shi da addu'a aqimu salata ku tsayar da sallah sai wani zo fassara wannan as-salat din da ma'anarta na lugha tsantsa shine me addu'a sai ai ba wata sallah da ake nufi guda hudu azhar guda hudu la'asar abin da ake nufi addu'a kawai lokacin ya kawai ka daga hannu kai addu'a ina fata mun fahimta sai in ce da shi a wannan ma'anarta ta lugha kenan amma akwai sallah a ma'anarta ta shari'a sallah a ma'anarta ta shari'a wata ibada da ake fara ta da kafara a kare ta da sallama ta kunshi tsayuwa zama ruku'i sujada karatun alqur'ani tahiyya da tasbih in an ce as-salatu a shari'ance wannan ake nufi to da haka ya kamata duk inda ma ga lafazin as-salatu a cikin alqur'ani mufassara mufassara shi da wannan ma'anar ta shari'a ba wacce ma'anar ta tsabar lafiya ina ma ta fahimta ya ja na ga zai iya tambayar ka meye dalilin ka da cewa ma na sallah a shari'a shine wannan sai ce dalili na shine hadisi da ya tabbata cikin bukari wata rana manzo Allah ya zo ya hau kan minbari yayi sallah a gaban jama'a kan mimbari yake karatun alqur'ani ya ruku idan ya dago zai sujada sai ya sauko daga kan mimbari ya yi sujada sannan idan ya gama sannan ya sake hawa kan mimbari har sai da ya gama sai ce inna ma fa'altu zalika lita'tammu bi wa lita'allamu salati fadin sa cewa lita'allamu salati ya nuna waɗannan harakat din da yayi min ruku'in ila sujudin wa qira'atin wa tasbihin masmuha fi shari'a as-salat kaga wannan shine hujjata sai kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga baya nufin ku yi addu'a yadda ko ga yanayi abin da yake nufi sallah din ne za ta ruku'in wa sujudin wa qira'atin wa kaza wa kaza ila akhirih da ko wannan ita ce sallah shari'a kuma ita annabi yake nufi ita Allah yake nufi cikin alqur'ani kaga anan zahirin jayar da ma'anar shari'a akan ma'anar me lugha sai fa in na samu wani dalili a wata aya da ya nuna addu'a din ake nufi ba a nufin ba a nufin wato ainihin a sallah to shikenan kamar Allah ce inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kaga Allah da malaiku yusalluna suna yin sallah ko kuma suna yusalluna ala nabi sannan kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim an gane ku kaga a nan gurin sai in dauki ta ma'anarta na lugha a madadin a ma'anarta na wato ainihin shari'a dan ina da dalili da wasalli alaihi ma'ana addu'a kenan tunda da manzo Allah ya karbi zakka a wajen Ali Abi Aufa ya ce Allahumma salli ala Ali Abi Aufa wato imtisalan li zalika al-amr al-warid fi tilka al-ayat al-mubaraka min surati at-tauba min surati at-tauba ma'ana da idan an samu ta'arudi sai in rinjayar da ma'anar shari'a kan ma'anar lugha sai fa in akwai wani dalili to shine sai in rinja da ma'anar lugha bina'an ala zalika dalil ina ba za mu fahimta na'am رابعا انواع الاختلاف الوارد في التفسير المعثور wannan yana daga cikin abin da shi ma zamu karanta a babin tafsiri ko daga cikin abin da ake kira usulul tafsir nau'ikan sabani da malamai suke yi a babin tafsiri za a ga sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza to wannan sabanin ana takaice shi kashe biyu da sabani iri kaza da sabani iri kaza duk zai bayani sanan gaba sai kuma خامسا ترجمة القرآن تعريفها أنواعها حكم كل نوع- كل نوع sannan kuma zai zo ya magana akan tarjama ta alqur'ani abinda ake nufi da tarjama ta alqur'ani fadin ma'anonin kalmomin alqur'ani da wani yare kamar ka ce wadduha ina rantsuwa da hantsi wallahi za sa ja da dare idan yayi duhu ma wanda aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai ban kwana da kai ba kuma bai jefar da kai ba wannan ba fassara bace ba menene tarjama ce bayar da ma'anoni na kalmomin alqur'ani da wani yare to wannan shine tarjama to me hukuncin tarjama ya halatta ko bai halatta ba sannan ita kanta tarjama kashi nawa ce wace ce karbabbiya wace ce ba karbabbiya ba duk wannan yana daga cikin abin da wannan littafin ya kunsa
الخمس sai mm.
خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين mm.
أقسام القرآن من zai magana akan wa- zai zai ba dan takaitaccen tarihin mashahurai cikin malaman tafsiri guda biyar wato guda uku cikin sahabbai guda biyu cikin tabi'ai zai tarajum din su tarajum anan da ne tarjuma tarjuma anan wurin ba wai tarjuma na fassara kalmar larabci zuwa wani yare ba a tarjuma dan ba da takaitaccen tarihin kowanne kamar kace Abdullahi da Abbas shine wane wane cikin abin da bai fassara biyu ba to sai a ce tarjuma lahu tarjamatan muktasara an gane ku shine tarajum muktasara daga nan sai me أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه sai kuma kashe kashen alkur'ani cewa alkur'ani ya kasu kashi biyu akwai kasancewar sa muhukam akwai kuma mutashabi to me yake nufi da muhukam me kuma mutashabi tunda Allah ya huwa allazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat to me muhukam me mutashabi zai bayani kansa sai kuma موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه sai kuma matsayar da malamai tabbatattu cikin ilimi suka yi dangane da azza'ina da kuma azza'ina waɗanda suke batattu su ko matsayin su muna mutashabihi daga lafazin da ake kira al-mutashabih cikin alqur'ani ma'ana meye matsayar malamai game da mutashabih meye matsayar kuma yan bid'a su ne azza'ina fandararru wanda suka kaucewa da farkin gaskiya meye matsayar su su kuma game da al-mutashabih menene ka'idojin da malamai suke bi don fahimtar mutashabih ko kaifa yata'amaluna bihi na'am التشابه حقيقي ونسبي to zai zo magana attashabu akwai haqiqi akwai kuma nisbi duk wannan bayanin sa zai zo lokacin da za a yi shi insha Allah.
الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه me hikimar ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ya mai shi muhkam ya mai da shi ko mutasabi kashi biyu din haka
موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك sai kuma muhimmu ta'al wato abin da ke bada fahimtar cin karo da juna min alqur'ani cikin alqur'ani wa amsalatu zalika da misalai game da haka wato akwai ayoyin da zaka kamar wannan aya ta ci karo da waccan to bai waɗanda aka turo wa manzanni kuma za mu tambaye manzanni can ya ce ba za a tambaya ba nan ya ce za a tambaya to wannan shine muhimmu ta'arud wato abin da yake bada fahimtar kamar akwai cin karo da juna wato a fahimtar mutum ne zai fahimci haka amma hakikanin gaskiya ba cin karo da juna idan bayani ya zo kansu akwai ire-iren su da misalai da malam zai kawo sai ko me القسم تعريفه أداته فائدته sai alkasam rantsuwa da suke cikin alkur'ani me hakikanin rantsuwa sannan kuma menene adatu wato karikitan da ake rantsuwa da su kamar suwa wal fajr kamar sula la'amruka innahum lafi sakratihim latubnawunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ne ko kamar su ta tallahi in kunna lafi dhalalin mubin qalu tallahi in kunna lafi dhalalin mubin isra bi rabbil alamin da sauran makamantan su kasam din da kuma adawat wato abin da ake rantsuwa da shi din sannan kuma fa'ida to me fa'ida da ke cikin rantsuwa duk wannan zamu gane wannan
القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب sai kuma abin da ya shafi alkisas wato kissoshi da ke cikin alkur'ani ta'arifuha me hakikanin kissa sana algharadu minha me manufar kawo kissa cikin alkur'ani kawai Allah ya ba mutum labari me hikimar haka sana alhikmatu min takrariha wato hikimar da ke cikin maimaita kissa kabi kissar annabi adam ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul al-araf ta zo cikin suratul taha ta zo surori daban-daban kissar annabi Musa haka ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul arab ta zo cikin suratul taha ta zo cikin suratul shu'ara ta zo cikin suratul qasas ta har wani bangaren suratul ankabut me hikimar maimaita kissa din sannan kuma shin maimai ne bisa ga hakika ko kuma a'a ba tsantsar maimai bane ba akwai abin da yake cikin nan wanda babu shi a can akwai abin da yake cikin can babu shi a can gurin to wannan yana da muhimmanci shi ma a babin tafsiri sannan waqtilafiha fi tuli wal qisri me hikimar wani lokacin a kawo kisar dogo wani lokacin a kawo ta a gajarce wal uslub kuma uslubin da ake amfani da shi wajen kawo kisa din akwai kisar da za ga uslubi ne na tsoratarwa da firgitarwa akwai kisar da kuma za ta canja uslubi me hikima daga nan sai me الإسرائيليات التي أقهمت في التفسير وموقف العلماء منها daga nan sai kasas isra'iliya waɗanda aka shigar da su cikin tafsiri ukhimat wato aka cusa su da karfi cikin tafsiri wa mawqifil ulama min hada matsayar malamai dangane da kasas isra'iliyat a isra'iliya lokacin da aka zo babin tafsiri daga nan sai abin na karshe a cikin littafin shine mai الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته مم.
الالتفات وفائدته مم.
ضمير الفصل وفائدته wato zai magana akan domiri ta'arifuhu me hakikanin domiri a wurin malaman lugha marji'uhu sannan sai inda domiri ke komawa shi yana koma ne ila aqrab mazkur ko ila ab'ad mazkur idan abu guda biyu uku sun wuce a baya sai domiri ya zo domirin zai koma na kusa ne ko zai koma kan na karshe a na nesa sannan al-izhar fi mawdi al-idmar wurin da ya kamata a kawo domiri na na na na na na sai amma sai a kawo suna na zahiri ko wurin da ya kamata a kawo suna na zahiri sai a canja a kawo damiri al izhar fi mawdi al idmar wa fa'idatuhu me fa'idar take cikin haka a ilimin balaga ina fata an fahimta kamar ubangiji ta Allah ce fa inta wallahu fa inna Allah la yuhibbul kafirin da sai ce fa inta wallahu fa inna Allah la yuhibbuhum domin tawallau da ma damiri ne fa inna Allah la yuhibbuhum shikenan amma sai aka cire damiri sai aka kawo al-ismu zahir me ya fa'ida da ke cikin haka fa inna allaha la yuhibbul kafirin aka ba su suna na zahiri akwai wanda sannan kuma al-iltifat ko fa'idatu me ya fa'ida na al-iltifat al-iltifat shi ana cikin magana sai a canza usulin magana kamar kana bada labari sai ka koma kana khitabin mutum an gane ko to shi shi ma zai zai zai- zai magana akan sa ah, hikimar da ke cikin sa sannan dhamirul fasli me hikimar kawo dhamirul fasli kamar wa inna ad-dar al-akhirah lahiyal hayawan lahiyal hayawan law kanu yalamun wannan hiya din ya amfanin kawo ta nan gurin kamar su zalika huwa al-fawz al-azim asalin zance zalika al-fawz al-azim sai zanto zalika mubtada al-fawz shine khabar dinsa al-azim sai zanto na atri na shi amma sai aka kawo wani huwa a tsakiya me ya fa'ida kawo huwa din zalika huwa al-fawz al-azim ضمير الفصل kenan to wannan shi ma shine abin da zai magana akan sa na karshe to waɗannan da ababe da ya kawo su sai ya sa musu suna usulun fit tafsiri wato waɗansu mukullai a cikin ilimin tafsiri ba su kaɗai bane mukullan tafsiri waɗansu daga ciki ne waɗanda idan mutum ya sani za su taimaka mishi wajen su jagorance shi ya kwadaito wajen wato ainihin sanin sauran to daga nan sai yi القرآن الكريم القرآن الكريم في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأ قرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا فعلى, فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى مطلوب وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الف- بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع jami' جامع لجمعه الأخبار والأحكام mumtaz lafazin alquran a cikin harshen larabci shi yake so ya tantance mana ma'anarsa kakan ce qara'a me ma'anarsa shi ne ce ɗaya daga cikin biyu ne ko dai qara'a bi ma'ana tala idan mutum ya karanta abu sai a ce qara'a ya qara'u yana karantawa kenan daga nan sai alquran ya zanto abin da yake nufi tsantsar karatu qara'a ya qara'u qur'anan daidai da qara'a ya qara'u qira'atan karatu kawai yake nufi amma idan mun ɗauki kara'a bi ma'ana jama'a tara abu shine kara'a akan ce kara'a bi ma'ana ya tara ya kara'u nan ma yana tarawa qira'atan sai zanto tara abu din ina fata an fahimta wato kenan alqur'ani yana da wannan ma'anonin guda biyu cikin harshen larabci ko dai yazo bi ma'ana tala ko yazo bi ma'ana jama'a shine ce taqulu qara'a qara'an a larabci kakan ce qara'a qara'an qur'anan kama ta kulu gafara gafaran gufranan wato gufran kaga da shi da al-ghafru dukkanin su masdari ne masdari na gafara ya gafiru kamar yadda al-qar'u da al-qur'an da al-qira'a dukkan su masadir ne masadir na wadansu kalmomi na kalmar qara'a ya qara'u yadda ya halatta kace qara'a ya qara'u qira'an to ya halatta kace qara'a ya qara'u qira'atan kuma ya halatta kace qara'a ya qara'u qur'anan duk ma'anarsa ne karatu alqar'u karatu haka alqira'atu karatu haka alqur'anu karatu ko kuma ya zanto alqar'u tara abu wuri guda ina fata an fahimta alqar'u tara abu haka alqira'atu tara abu haka alqur'anu yana nufin tara abu to hakikan waɗannan manoni ba sa cin karo da juna domin lokacin da kace qara'a ya karanta ah ma'ana dai ya tattaro waɗansu kalmomi ya faɗe su لأنه عندما يقرأ كأنه يجمع بين الكلمات وكل كلمة تجمع عددا من الحروف إذا فالقراءة هي الجمع wato karatu din tara abu ne kenan wuri guda ya tattaro harufa ya tattaro kalmomi ma'ana ya karanta kenan ina ba ta wuce wannan to idan muka dauke shi cewa qara'a ma'anarsa tilawa to sai aka ce alquran shine malai ce kaga anan ya zama masdar ne bi ma'ana ismul maf'ul shi alquran din sai zato masdari ne amma wanda ma'anarsa daidai yake da ma'ana ta ismul maf'ul alquran ma'anarsa almaqru'u kenan abin karantawa almatlu'u kenan abin karantawa an gane ku wa al ma'ana tsani in ko muka dauka ma'anar alquran shine jam sai zanto masdar ne bi ma'ana ismul fa'il alquran sai zanto ma'anarsa shine aljami' li'annahu yajma'u al-akhbar wal ahkam domin alkur'ani ya kunshi ya tattaro kissoshi na mutanda da kuma hukunce-hukunce wato wanda suka shafi addinin musulunci wato da wannan kokarin mayar da kalmar ne zuwa ga asalinta na larabci da kuma kulla alaka tsakanin ma'anar larabci da ma'ana ta shari'a da zai ambata yanzu nan gaba ma'anar su ta shari'a fa
والقرآن في الشرع كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون malaici wal qur'anu fi shar amma idan ka dauki alqur'ani a cikin shari'a abinda ake nufi da shi kalamullahi ta'ala al-munazzali ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato zancen Allah wanda aka saukar da shi bisa ga manzansa kuma cikamakin annabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratul fatiha wanda aka fara shi da suratul fatiha in ka faro lissafi daga sama al-makhtumu bi suratul nas wanda aka tike shi aka kare shi da suratul nas zuwa ƙasa kenan wannan shine hakikanin ta'arifin qur'ani idan mutum zai ta'arifin sa malai ya kawo shi a takaice mutuka kalamullahi ta'ala al-munazzali على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس waɗansu malaman sukan yi ta'arifin da ba wannan suka ce ya zai zama kalli ta'arifin sa zai zama takaitacce ko da yake da ya bada ma'anar da ake bukata sauran ta'arifi da malamai za su ambata kila sukan ganin akwai wata sifa da ya kamata a kawo ta kamar an saukar da alqur'ani litta'abbud ana yin tilawa da shi an fahimta ko mutum zai karanta shi a matsayin ibada a cikin sallah ko a wajen sallah sannan kuma an saukar da alkur'ani lil ijaz dan ai kalubale da shi cewa idan mutum ya isa ya kawo shi to waɗansu sukan yi kokarin fito da waɗannan kalmomi guda biyu a cikin tarihi to amma shi malam sai yake ganin tunda ya bada wata sifa shamila wadda ta kunshi wancan din shine kasantuwar alkur'ani an fara shi da fatiha an kare shi da suratul nas to wannan shine ya bada daman ya zama muta'abbadun bi tilawatihi bi tilawatihi sannan mutahaddan bi aqsari suratin minhu a iyan tahaddi da shike na ayi tilawati wato ba sai ya kawo wancan ba kenan ubangiji ta'ala ce inna nahnu nazzalna alaykal qur'ana tanzila lalle mu muka saukar da wannan alqur'ani akan ka mutukar saukarwa sannan kuma yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da alqur'ani ya zanto abin karantawa cikin harshen larabci dan mutane su hankalce shi a nan gurin wato ya riga ya bayyana mana ma'anan alkur'ani a lugar larabci da ma'anan qur'ani kuma a shari'a kar ku manta ma'anarsa a cikin harshen larabci tana koma zuwa ga ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu ko dai alkur'ani bi ma'ana at-tilawa karatu kenan ko alkur'ani bi ma'ana aljami wato wanda mai tattarowa wanda ya tattaro labarai da abin nan to wannan ko yana koma da zuwa ga idan ka ce qira'a din ta yi wa kana nufin tala ta iya wa kana nufin kuma jama'a to amma ma'anarsa a shari'a shine littafin Allah da aka saukar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara da suratul Fatiha kuma ya tike da suratul Nas na'am sai ce wa qad hamallahu وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره
مالتي قد هم الله حما وتؤبيد يطري دقا الحماني هو الحماية الحماية شيء صاروخ كاري عكن حما يحمي أن إن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه ubangiji ta ya tsare wannan alqur'ani daga dukkan wani abu na nakasa kamar a kara shi ko a rage wani ba zai iya kara ba ko ya rage ko ba zai iya canja wata aya da wata ba ba zai iya canja wani harafi da wani haisu takaffala azza wa jalla bi ibzihi ta yadda Allah ya jibinci nauyin kare shi da kansa shine takaffala ya jibinci nauyin kare shi da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mala ce walaqad madat walidhalika madat alqurun alkathira karni daban-daban sun wuce baya tarihi alqurun jami'in na alqarnu shine shekaru masu yawa waɗansu sun haddade su da ɗari waɗansu tamanin shekaru da dama sun wuce baya a tarihi wa lam yuhawil ahadun min a'da'ihi an yughayyira fihi aw yazida wani cikin yan adawa alqur'ani bai taɓa yin yunkurin ya ƙara wani abu ko ya rage cikin alqur'anin ba aw yubaddil ko kuma ya ce zai musanya wata aya da wata illa ataka Allahu sitrahu face sai Allah ya keta asirinsa wa fadaha amrahu shi kuma Allah ya fallasa lamarinsa al-fadhu shine to yawa mutum tonan silili a gane kasawarsa al-hatku kuma shine ketawa mutum suturarsa ma'ana ana ganin shi da kima sai ana ganin shi ko da mai fasaha ne ko mai balaga lokacin da yazo zai kokoyi alqur'ani sai a gane dole ne ashe ba da fasaha ko balaga an fahimta ko ko shakka ba an samu wadansu sun yi yunkurin kokoyan alqur'ani amma Allah bai kyale su haka ba sai da ya fallasa su kamar su musailima wanda shi asali baya inkarin da'awar annabcin manzan Allah kawai abin da yace dai manzan Allah yayi babakire ne su bi aka turo sai zo ce shi kadai ne shi ya yadda da annabci manzo Allah rikicin kawai dan mai manzo Allah ya ce shi kadai ne shi yana ganin su biyu ne in manzo Allah na da Qur'ani shi ma yana da nashi wahayi in manzo Allah na da malaika Jibril da ke zuwa wajensa shi ma yana da wani malaikan sa sunan shi Rahmanu shikenan ya dai shi shiro abubuwa shi ma ya kawo su wallaki ma ti lakima wa taridati tarda ihalatan wa samina wa a matsayin wal adiyati dabaha wal muriyati qadaha wal mughirati zuba to amma kaga daga jin kalmar ba ka san cewa kawai dai wani mutum ne wanda shaki kawai in ba haka ba Allah ki ma ti laki asari dati sarda wato da masu tuka tuwo matukar tukawa wallahi ma ti lukuma da masu tura noma matukar kaga ya halaka wa samina wata nomar an hada ta da mai an yi menene kaga wanda ai ba qur'ani bane kaga lokacin da ya wannan sai mutanen su suka ce gaskiya karya kake wannan ba qur'ani bane ba to da kan suka ce karya kake wannan ba qur'ani bane duk yankunan da wani zai ya kawo alqur'ani ko ya kwaikwayi shi da Allah ya fallasa shi yace wa qad wasafa Allah ta'ala وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب Allah ya siffanta alkur'ani da siffofi masu tarin yawa waɗanda suke nuna girman alkur'ani wa barkatihi da albarkarsa albarka shine alkhairin sa yana da tarin yawa wa ta'thirihi da tasirin alkur'ani a zuciyar wanda yake sauraron shi imani da shi da sauransu tun daga shi Allah ya nuna inda za a saukar da shi akan dutse da dutse ma ya kirkece law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasajjian min khashyatillah to kaga tasirin sa kenan wa shimulihi da yadda alqur'ani ya game kowane bangare na rayuwar dan adam ba inda alqur'ani bai shafa ba alakar ka kai kadai da alakar ka ta aure ga alakar ka ta bashi ga alakar ka ta jingina jingina da bashi da alqur'ani yayi magana akai sauransu ya shafi komai tun da aka ce masa tibyana li kulli shay wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub kuma shi yake yin hukunci kan littafan da suka wuce hakim anan bi ma'ana nasir ya shafe dukkan littafan da suka wuce kafin su duk wani littafi da ya wuce a baya to alqur'ani zai gaskata shi da a karbe shi ko kuma ya ki gaskata shi da alqur'ani da bai magana kan shi ba kaga bai zama littafi da ya wuce ba wanda ko alqur'ani magana kan shi to ya kawo labarin shi sannan kuma ya shafe shi ta fuskar hukunci قال الله تعالى قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال قاف والقرآن المجيد faɗansa cewa mun baka saba'an min al-masani guda bakwai min al-masani ma'ani abin da ke nufi saba'a min al-masani ay saba'a ayatin min al-masani mun baka waɗansu ayoyi bakwai min al-masani daga cikin alqur'ani an gane ku wal qur'an al-azim sannan mun baka alqur'ani mai girma me yasa muka ce saba'an ana nufin saba'u ayat dan saboda ya nuna cewa tunda aka ce saba'un ba a ce saba'atun ba ya nuna cewa al-ma'dur din mu'annas ne domin ga ka'ida ta larabci lamba wajen kidaya abu daga uku zuwa goma in abin namiji ne ina fata mun fahimta za a kawo tawut ta'anis a cikin lamba din kamar a ce salasatu a kalamin arba'atu a kalamin khamsatu a kalamin sittatu a kalamin da ana kawo tawun a cikin me a cikin lamba din saboda al-ma'dud din ya zama me muzakkar kaga a kalam jami ne na me na kalam amma idan al-ma'dud din ya zanto mu'annas ne to sai a cire tawun ina fata mun fahimta kamar misali ka ce sayyara kaga sayyaratun wannan mu'annas ne ko muzakkar to kaga ba za ka ce salasatu sayyarat ba sai dai salasu sayyarat arba'u sayyarat khamsu sayyarat sittu sayyarat ila akhirih har zuwa ashru sayyarat saboda ma'adur din ya zo mai mu'annas to da haka sai ka cire tawun a cikin lamba din amma idan ma'adur ya zanto muzakkar to sai ka kawo wannan ta shine ibnu malik ya cewa salatatun bitta'i kullil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara ma'ana dukkan abin da yake daga salasa zuwa goma in dai namiji ne to zaka sanya ta'u ta anis kenan a can gurin shine sai Allah ya ce sakhara alaihim sab'a layalin wa thamaniyata kaga ayyam jami ne na yawm yawm muzakkar ne da haka zaka ce samaniyata amma layalin ko jami ne na lailatun lailatun ko mu'annas da haka sai aka ce sab'a layalin to atina ka sab'an min al-masani ba ce sab'atan min al-masani kaga yana sab'an kaga sab'a ayatin kenan ina fatan kun fahimta tunda aka ce ta'un ya nuna ayoyi ake nufi wato mun baka ayoyi guda bakwai min al-masadi wal qur'an al-azim al-masani din wato suratul fatiha ko kuma shi al-qur'ani kansa akan kira suratul fatiha da suna al-masani kamar yadda yazo cikin hadisin bukhari na hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla an gane ko yace hiya sab'ul masani wal qur'an al-azim alladhi utitu lokacin da manzo Allah ya ce da abu sa'id ibn al-musalla zan koyi zan sanar da kai wata sura mafi girma cikin al-qur'ani kafin ka fita daga masallaci da ya tashi fita sai ya koya masa suratul fatiha a matsayin ita ce sura mafi girma ma'ana mafi daraja kenan kuma ya sa mata suna as-sab'ul masani sannan kuma Allah da kansa ya ambaci alqur'ani gaba ɗayan sa a matsayin masani cikin wato ainihin suratul zumar Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan matani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله ما له من هاد to kaga almasani suratul fatiha sannan almasani alqur'ani gaba da yansa laqad atina ka min almasani da haka kaga siffanta alqur'ani da cewa almasani ne wannan sifa ce daga cikin sufofin sa sannan alqur'an alazim suna ne daga cikin sunayen sa azim din kuma ya zama sifa daga cikin sufofin sa to shine malamai suka ce gane cewa alqur'ani masani me ake nufi da masani masani abinda ko dai abinda aka ambaci ababai biyu a cikin sa aka ambaci sama da kasa الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن da ya ce wa sama'i za ta raja sai kuma ce wal ardi za ta sassa idan aka ce wa shamsi sai kuma wal kamari haka za a ambaci ababai da me kishiyoyin su ya zama masani din kenan ko ko masani abinda ake yawan maimaita shi abinda ake yawan maimaita karatun shi to sanya wa alqur'ani suna masani kamar ana tallata mana cewa mu yawaita karatun sa kenan tunda ana son a rinka yawan karanta shi sanya wa suratul fatiha suna masani wannan kan duk cikin alkur'ani ba sura mafi rabo wajen yawan karantawa irin wa irin suratul fatiha babu sura take cin rabo mai tsoka wajen a yau ta karanta ta to wannan shine masani din abinda ake yawan karanta shi sannan sanyawa alkur'ani suna al'azim mai girma wato wannan na nufin cewa yan abu ya zama mai girma idan ka shiga ido sa kai ma sai girman ya shafe ka to ma'ana idan al'umma tana son ta samu girma sai ta yi riko da abin da yake mai girma tilawatan wa tafahuman wa amalan fa yasri ilaiha ko fa tasri ilaiha tilka al'azama alqur'aniyya wannan girma na alqur'ani lokacin da kake yawan karanta shi kana kokowar fahimta ma'anarsa da aiki da shi sai kai ma ka samu wannan girma sakamakon karatun da kokowar fahimtar da aikin idan ko mutum yake karantawa yake fahimta yake yin aiki da shi to kaga ya rasa me ya rasa girma din to shine hikimar mutum ya gane sufofin da alqur'ani aha qaf wal qur'an al majid lafazin al qur'an da kun san shi abinda yake nufi da al majid ma'ana kathirul khairat kathirul barakat abinda yake da yawan alkhairai kuma yake da yawan albarkoki shine al majid abinda yake mai girma kenan na'am وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون abin da yake nufi da nan gurin shine mu dauki kalmar mubarak a matsayin sifa cikin sifofin alqur'ani an ce masa mubarak shi lafazin mubarak mai albarka wato da asalin sa daga albirkatu ne albirkatu a cikin harshen larabci tafki ko katar rami to yana da miza guda biyu miza ta farko yawan abin da ke cikin ruwa sannan miza ta biyu kasancewar ruwan baya gudana to haka alqur'ani albarkatun suna da yawa kuma dawwamammu ne waɗanda ba sa gushewa shi yasa aka sa masa suna littafi mubarak to tunda yana yawan alkhairai gurgudan karatunsa gurgudan abin da dinsa gurgudan alkhairan da mutum zai samu shi yasa manzo Allah ce wanda ya karanta shi ko na harafi yana da lada goma kaga albarkace ta kawo haka to abin da yake so mu gane da cikin wannan siffanta alqur'ani da mubarak kitabun anzalallahu alayka mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wato dan mutane su lura da ayoyinsa su yi tadabburi wato kowace aya mutum yana kokarin fahimtar ma'anarta wa liyatadhakkara ulul albab ko ma abuta an kulla su dauki izina game da shi to dan haka idan mutum an yi masa haihuwa ko ya ci jarabawa ko ya samu wani abu na farin ciki galibi a larabce mukan taya mutum murna idan mun tashi me muke faɗa a larabce nake nufi ba da hausa ba abinda aka saba faɗa dai shine mabruk ko ba haka ba mabruk har ma laraba da aka saba rubuta alfa mabruk ko alfa alfa mabruk wanda yake kuskure ne a larabci domin mabruk abinda yake nufi wurin sun kai yawan rakumi garken rakumi kenan amma ya kamata a ce mubarak idan kana so ka cewa mutum haka sai ka ce mubarakun fi ai mubarak ko mubarak kadai yayi amma mabruk ai mutum yayi larabci kawai da kan titi ba wanda yake da ka'ida ba amma haka da har larabcin a rubuce a baki da haka suke faɗa yana faɗa manta da haka Allah yake ce yace kitabun anzalallahu ilayka sai ce me mubarakun bai ce mabrukun ba liyadabbaru ayati ya mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab wajen da ya dabbaru ayatihi malamai sukan tattauna ma'ana dukkan ayoyin alkur'ani ana bukatan kai musu me tadabburi to me amfanin kai tadabburi din dan ka fahimci ma'ana to wannan ita ce hujja na cewa ashe kenan duk abin da ke cikin alkur'ani yana da ma'ana har su alif lam mim suna da me suna da ma'ana ka aya ayyin sad suna da ma'ana domin da ba su da ma'ana ba za a ce mutum ya tadabburi ba tunda Allah ce liyadabbaru ayatihi ayoyinsa gaba ɗaya Allah ya yi istisna'in wata aya banda wata ya yi istisna'in wata kalma ko wani harafi banda wani jami'u ayatihi jami'u hurufihi jami'u kalimatihi liyadabbaruha wa liyatazakkara ulul albab to sai dai idan an zo wajen waɗannan kalmomi kamar su huruful muqatta'a wato alif lam mim da sauransu ba za ka ce idan an ce alif lamim ga abin da suke nufi ba a cikin yare na larabci ko na makamancin haka sai dai dan adam zai san cewa ai alif da lam da mim wannan harufa ne daga cikin huruful hijaiyya guda 28 to sanin waɗannan suna daga ciki wato ishara ce cewa alqur'ani kalmomin cikin sa an gina su ne daga ɗaiɗaikun harufan da laraba suke amfani da su alif da lam alifin ba'un ta'un zuwa ƙarshe wannan haruffan da su aka gina kalmomin alkur'ani da su ashe ya zama abin da ke nuna mu'jizarsa a ce ku kawo irinsa ku kasa tare da cewa da yaran ku ne da haruffan da kuka sani inda waɗansu haruffa ne waɗanda ba ku sani ba aka kawo alkur'ani da shi da idan ba ku iya ba da ba zai zama an kure ku kure wanda za ku ji kunya ba amma a kawo shi da abin da yake asalin haruffan da kuke magana da su ku kasa to wannan shi ke nuna mai mu'jiza ɗinsa da kasancewarsa daga albadar littafi وهذا كتاب أنزل الله مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون يكم تشبه وقال إنه لقرآن كريم وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال وأما الذين وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله جميل أبين كونك يسوك فإنت أتكلم أنا آيوين kulla alaka tsakaninsa da da'awar da yi ya ce wa qad wasafa Allah ta'ala bi awsafin kathira Allah ya sifanta alqur'ani da sifofi masu yawa ko tadullu ala azamati wanda suke nuna girman sa wa barakatihi da albarkarsa wa ta'sirihi wa shumulihi to sai yake kawo ayoyin da suke nuna haka me ke nuna albarkar alqur'ani kitabun anzalallahu alayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'u me ke nuna azamatihi da Allah ya ce wal qur'anul majid wal qur'anul azim ko ba haka ba innahu laqur'anun karim me ke nuna tasirin alkur'ani da Allah ce inna hadha alqur'ana yahdi kasancewarsa yana shiryarwa ya nuna yana da tasiri kenan yahdi lillati hiya aqwam da yawa da kai larabawan da jin shi suka yi ma manzon Allah na karantawa suka yi imani ba wai da'awa ya je musu ba ga kuma aljanu da suka zo manzon Allah na cikin karatu a cikin sallah kaga la yuwajjihu qira'atahu ilayhim amma lokacin da suka ji kuma suka shiryu har suka ji suka fara wa'azi inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ya nuna tasirinsa wanda manzo Allah bai ma san sun ji karatun sa san musulunta ba sai da aka sukar musu da qur'ani ilayhi annahu istama nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bi wannan yana nuna tasirinsa sannan abin da yake nuna tasirinsa da Allah ce law anzalna hadha al-qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an da a ce dutse aka saukarwa da kaga dutsen nan yana mai kaskantar da kai mutasaddian ko ma ya tsatsage min khashiyatillah saboda jin tsoron Allah min anan gudan sababiyya ce ai bi sababi khashiyatillah ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun sannan mai ke nuna wato wa annahu hakimun alama qablahu min al-kutub da Allah ce ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لابنا وانزلنا عليك الكتاب الحكم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه muhaiminan alaihi ya nuna cewa hakimin alama qabla min al-kutub ma'ana da abin da nake so ku fahimci waɗannan ayoyi da yana kokarin kafa hujja ne kan mai da'awar da ya a bayar cewa alqur'ani yana da kaza yana da kaza to dukkan ayoyin da suke nuna haka gashi daga cikin tasirin sa abin nan mammane yana kara musu imani fa amal ladina amanu fa zadatuhum imanan wa hum yastabsirun kaga tasirin alqur'ani shine ziyada da imani wa amal ladina fi qulubihim maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa sannan kuma abin da ke nuna shumuli na alqur'ani ya shafi kowa da kowa da Allah ya ce da maza Allah wa uhiya ilayhi hadha alqur'ana bi unzirakum bihi wa man balag kace an yi maka wahayin wannan alqur'ani dan kai gargadi da shi ga su larabawa da kake tare da su wa man balaga da kuma duk wanda alqur'ani ya kai gare shi duk wanda ya ji labarin alqur'ani shi ma wato ya zama banda kaga alqur'ani ne ga mamman littafi ne da ya shafi dukkan duniya shi ne abin da ke zuwa shumul din na wato ainihin alqur'ani mai girma sannan kuma abin da ke nuna daga cikin abin da ke nuna shumul wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay wato an saukar da wannan alqur'ani dan ya zanto bayanin kowa bayanin komai da komai wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin akwai kisa da yake kawowa cewa Sheikh Muhammad Abduhu wani malami a Misra ya mutu wadansu shekaru masu yawa baya wani Kirista ya zo same shi yace da shi eka guda ta alkama idan an shuke ta to adadin shuri nawa za mu samu na gurasa idan an zo an yi amfani da wannan alkamar wajen yin gurasa tunda ka ci an saukar muku da alkur'ani kuma bayaninsa ya shafi komai kawo min wannan cikin alkur'ani eka guda ko goma ko eka biyu ko eka hudu ta alkama za ta ba da turi na wani gurasa sai sai muhammad abdu ya sa aka kirawa masa wani mai gidan biredi sai ya tambaye shi kamar eka guda ta alkama takan yi biredi guda nawa yace ai dai za a yi gurasa mai girma iri kaza to za a samu gurasa iri adadi kaza in ko kaza ce za a samu kaza sai ce ba alqur'ani ya ce ka kawo mun baka je ka kirawo mai abin nan yace ai alqur'ani ya ce da fasalu ahlal zikri in ku yace wannan kuma cikin ahlal zikri a wannan babin nan shi yace ai qur'ani da kawo baka yanzu ban je nesa ba qur'ani ta ya fasalu ahlal zikri ka tambaye ba ban sani ba ne kuma sanan da ba ahlal zikri kuma ga ansa ka samu ka ga mutum ya nan likulli sai ke dan rahmatullahi سيكون والقرآن الكريم والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة مم.
قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لا الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد yake cewa alqur'ani shine mabubbuga ta shari'ar musulunci wanda aka aiko manzon Allah da ita gaba ɗaya zuwa ga mutane tunda Allah ce tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira mahallu shahid da aka ce an saukar da alqur'ani liyakuna lil alamin naziran dan ya zanto wato mai gargadi ga dukkan halittu mutane da aljanu gaba ɗaya maza da mata fi kulli zamanin wa fi kulli makanin a kowane wuri a kowane gari a kowane zamani tun daga lokacin da aka turo manzon Allah ila qiyamis sa'a alqur'ani shine tushe na shiriyar dan adam wato shine mabubbuga na abin da ya shafi rayuwar bil adama sannan kuma gashi Allah ce kitabun anzalnahu ilayk litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur kaga lafazin annas anan ya shafi kowane jinsi na mutane farare da bakake makiyaya da yan boko da yan kauye da yan binni kowa li tukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur da alqur'ani ne zaka samu dama fitar da su daga cikin duhu zuwa ga haske bi izni rabbihim ila siratal aziz al-hamid Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard wato zuwa ga tafarkin ubangiji wanda shine al-aziz ba abin da ke gagara su sunna shi da al-hamid wanda ya cancanci a yabe shi saboda sufofi na kamala kuma shine Allah da yake mallakar sama da kasa wa waylul lil kafirin min azabin shadid azaba ta tabbata akan kafirai da yake nufi akan kafirai akan wanda ba su yadda ba da cewa alqur'ani ya fitar da su daga duhu ya kai su haske su sun gwammace su zauna cikin duhu din ba za su shiga cikin haske ba kaga duk wanda bai dauki alqur'ani a matsayin shari'a ba kaga bai yadda ba alqur'ani cewa yukhrijun nas min az-zulumati ila an-nur ko kuma wanda ya yarda da shi ta wani bangare bai yarda da shi ta wani bangare ba kamar ya ce ya yarda da alkur'ani a cikin duk abin da alkur'ani zai magana na aqida da kuma abin da ya shafi rayuwar mutum shi kadai tsakanin shi da mahaliccinsa wato fasilan abubuwa tsakanin ka da mahaliccinka amma baka yarda ba alkur'ani ya shiga cikin rikicin ka kai da wani rikicin gona ko na gida ko na floti ko in ka zalunce shi ko ya zalunce ka mu'amala na rayuwa bai yarda da alkur'ani ba to kaga shi ma bai yarda da shi ba gaba da tunda Allah ce a fato min nuna bibab alkitabi wa takfuru da bibab ma'ana da alqur'ani shine tushen rayuwa gaba da amma tura suka zo suka yi mana wayo suka kyale mu da abin da ake kira al-ahwal shakhsiyya rikicin gado da aure an yadda da alqur'ani mai girma aje ai tai wannan tun su gwamnati lugha har yau duk ana tai amma wani ya saci dukiyar wani wani yayi kaza da wani wani yayi kaza da wani nizamul uqubat nizamul jinayat wannan suka ce a'a wannan yayi tsauri da yawa suka kawo mana nasu da dabarun su suka kyale suka sai alkur'ani to kaga wannan ba karamar illa bace ba dole musulmi ya dauka cewa a zuci alkur'ani ne yafi cancanta yayi magana akan kowane bangare na rayuwar dan adam ko da musulmi ko sun samu kansu a cikin wani raunin daga wani fage na rayuwa amma ba alkur'ani ne ke gudanar da shi ba amma a zuci a aqida su rinka jin alkur'anin ne yafi cancanta wannan tsarin sunan shi zalunci kuma larura ne kuma suna tunanin yaushe Allah zai kawar da shi dan ya kawo wanda ba shi ba to wannan mutum ya dauki alkur'ani a matsayin masdar kenan na shari'a sai ce wa sunnatun nabi wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wa sallama masdar tashri'in aida kama qarrarahu alquran qala ta'ala man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم haka kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masdar tashri' aidan ita ma mabbuga ce ta shari'a kamar yadda alqur'ani ya tabbatar shine kamar qarrarahu alqur'an inda Allah ce man yuti ar-rasul fa qad afa Allah wannan ya nuna man lam yuti ar-rasul fa lam yuti Allah kira tunda Allah ce man yuti ar-rasul fa qad afa Allah kishiyar wannan zance shine me man lam yuti ar-rasul falam yuti illah duk wanda bai wa maza Allah bai yaba to kamar bai ba Allah ba kenan kwata kwata sannan kuma yace wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina wanda ya saba Allah da manzon sa bai ce wanda ya saba Allah kadai wannan na nuna cewa dole ne hadisi hujja ne wanda duk ya dauki hadisi ba a matsayin hujja ba ko yayi inkarin sa to ala hakika imanin sa da alqur'ani ba zai masa amfani ba wannan imanin baya da tasiri wajen kai shi aljanna ko samar da shi daga wuta har sai lokacin da ya yadda da hadisi kamar yadda ya yadda da alqur'ani tunda manzo Allah ya ce laqad utitul qur'ana wa mislahu ma kuma Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu na taba jin wani dan qur'ani ne yace to ai wannan ayar tana magana akan fai'i ne akan fai'i ake magana wa ma afa Allah wa ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaylin wa la rikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله في ذلك shigar siyakin ayar yana magana akan fai'i idan manzo Allah ya ba ku fai'i ku karba idan ya ce ba zai ba ku ba kuma shikenan sai ya ce wannan sababin saukar ayar kenan a nan gurin asalin tafsiri zai fa'idantu mutum sababin saukar ayat ta zo ne akan mai faidi lakin na la'ibarata bi umumin lafzi la fi khususin sabab sai dai ana fassara aya ne daga mamman ma'anar ta larabci ba takaitaccen sababin ta ba sababin ya shiga ciki ko shakka babu sannan duk wani abu ire iren su ya shiga ciki dan har har zuwa tashin kiyama don idan ka ce haka ba to har sai a dauke alqur'anin gaba daya an je gefe guda ba za a aiki da shi ba a ce duk lafazin khitabi da ke cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum da ne da kai da munan ake ko da sahabbai su ne wanda suke da rai suke numfashi lokacin da aka ce idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum kace wannan damirin da waɗanda alqur'ani ya sauka ake magana da su ake hadirina amaman nabi sallallahu alaihi wasallam ga su a zaune idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq duk da su ake kaga anan gurin zai ce a'a ya shafe su kuma yayi me to haka wa ma atakum الرسول فخذوه وما دعاكم يا شافيسو يا شافيمو ko ba babin fai'i ba babin komai da komai ina ba dan fahimta a babin kowane irin abu ya shafi kowa da komai shi yasa hadisi ta bata cikin musulun lokacin da Abdullah dan Mas'ud yayi da'awar cewa duk mace wadda take aske gashin gira Allah ya tsine mata haka duk wadda take kankare haƙori dan ta yi wushiriya ita ma Allah ya tsine mata sai wata mata ce karkaiwa Allah ƙarya na karanta alqur'ani daga farkon sa har ƙarshen sa ban ga inda Allah ya tsine waɗannan ba yace a biki karanta ba inda kin karanta da kin ga wajen tace na karanta yace to a cikin abin da ke karanta biki karanta faɗin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu tace na karanta ce a to Allah ce abinda manzo Allah ya kawo ku karba ma'ana manzon Allah kuma cikin hadisi ya la'anci matan da suke haka Allah kuma ya ce abinda manzon Allah zo da shi a karba ya nuna Allah ya goyi bayan waccan la'antar kenan sai ta fahimta ta saki ce eh gaskiya haka ne ta saki ashe fahimtar waɗanda suka riga ka fahimtar alqur'ani ta nuna alqur'ani ya shafi kowa kowane zamani da kowane lokaci to dan me wani zai zo ya ce a ai wannan ayar ba ta nufin rike hadisi dan abin da suke nufi fai'i kadai ina ba dan bayanta an sa da zaka bashi shine wannan abin da muka kamanta ko kuma sauran wadansu ababen da Allah ya zai maka fatahi da su a matsayinka na mai dawa ma'ana dai wajibi ne bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wa mata kuma rasulu fa kullu ma nahakum an fantahu sannan Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah to ku bi ni wannan yana daga cikin abin da kwanaki cikin wata rabiul awal ne wata lacca ya jawo rikici a kai na ce a qur'ani akwai balaga mai yawa da Allah ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah ku bi ni wato abuwa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fa ahibbuni ku so ni babu inda wani fi'il al'amri yake cikin alkur'ani daga farkon sa har karshe inda Allah ya ce a so manzo Allah sai aka ce ka gani ko ɗan izala da rikici wai zama san manzo Allah bai zama wajibi ce a magana ce ta ilimi ba fa cewa ne kar a so shi ba wajibi ne san manzo Allah ko mutum ba zai taba shiga aljanna ba sai in yana san manzo Allah amma Allah bai yi umarni ba da maganan so sai maganan biyayya saboda ba duk wanda kake so wani kake bi shi saboda inda an yi maganar so da wani kawai sai zauna baya bin manzon Allah amma yana son shi irin yadda Abu Talib ne a tarihi an samu mai san manzon Allah irin Abu Talib amma yayi wa manzon Allah biyayya shin wannan soyayya za ta yi masa amfani gobe kiyama ba za ta tsamar da shi daga wuta ta kai shi aljanna ba to cikin hikimar Allah Allah bai ce ba ku so ni sai sai ce ku yi me ku bi ni fattabi'uni dan muhimmin abu shine biyayya amma san manzon Allah a cikin zuciya wannan wani abu ne wanda ke taktadihi tabi'a wa illam ta'mur shari'atu bi tabi'a ma za ta sa ka so shi ko da shari'a ba ta ce ka so shi ba da akwai kafiran da suka so shi ba dan shari'a ta ce ba sai dan yana da halin da dole ka so shi in ka karanta tarihin sa shi yasa wanda yake cewa shahidal anamu bi fadlihi hatta al-ida wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da'u hatta yan adawa sun yadda yana da falala yace to ba ko falala a duniya a wato ba abin da ya fi alfahari a duniya a ce yan adawa ka su soka su faɗi falalanka to ya fi masoyi dai idan masoyi ya faɗa za a ce me yasa ya yabe ka soyayya amma idan maki ya yabe ka to ya faɗi gaskiyar abin da kake da shi kenan to wannan shine halin da maza Allah ya samu kansa a ciki yan adawa sun yabe shi sallallahu alaihi wasallam wato ba taɓa samun mutumin da aka yi ijma'in son shi ba irin sa sallallahu alaihi wasallam daga bangarorin musulmai daban-daban ba daga daidaikun su ba amma kowane bangare maza Allah na da masoya cikin yahudu cikin nasara cikin abin nan amma wanda suka rabota da abin nan shine wanda bayan sun so shi kuma sai su yi imani da shi amma wanda suka so shi ba su yi imani da shi ba suka so shi sun yi imani da shi amma ba su bi shi ba kaga babu yadda za a yi sisila قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum gaskiya wannan ba karamar hujja bace ba wajen nuna wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaghfir lakum dhunubakum Allah wa qurra la mu yati gaba kuma na ko shari kuma na to to ci gaba اولا نزول القران نزل القران اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله القدر في رمضان قال الله تعالى انا انزلناه في ليله القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم وهذا السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك sai magana saukar alkur'ani yace alkur'ani ya sauka a karan fari da ya sauka ga manzon Allah fi lailatul qadri a cikin daren lailatul qadr fi ramadan wato cikin watan ramadan kamar yadda Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr shi lafazin alqadr yana daukan ma'anan kaddara kamar yadda muke faɗin kaddara da Hausa kaddara abu to kaddara abu kuma shine tsara shi bisa ga siffar da kake so ya kasance kamar yanzu mai ginin gida lokacin da ya kai shi wajen architecture ya zana kaga ya kaddara shi ne yadda yake son ya kasance ɗaya daga cikin ma'anonin kaddara abu kenan to bambanci tsakanin kaddara ta dan adam da kaddaran ubangiji shi ubangiji idan ya kaddara abu yakan faru ne gwargwadon yadda ya kaddara shi ba rigi ba kari amma dan adam ba ba lalle bane abin ya faru ma ballantana ma abin da zaka iya kaddara abu kana son ya faru daga baya bai faru ba zaka iya kaddara shi ya faru amma ya faru ba a siffar da ka kaddara shi a karan faru ba to idan muka dauki alkaddara a matsayin kaddara to wannan ɗaya daga cikin ma'anonin ta kenan ko kuma ya zanto alkadaru abin da yake nufi asharaf mutunci sai zanto lailatul qadar wato dare na mutunci dare na daraja daren da yake da daraja akan sauran darare shine lailatul qadar kenan ina fata an fahimta idan ko mun dauke shi a matsayin daren kaddarawa to sai zanto wato kaddarawa a wani zango daga cikin zangogi na kaddarawa dan ubangiji ta'ala ya kaddara abin da zai faru a duniya